عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma wata ta wasan da ta rubuta da wata mafi hawa shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar tana da muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da kuma kafin madina kuma shi ne kuma ya dace da biyu da watan sha biyu shekara ta dubu ɗaya da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan misalar tafsirin alƙur'ani mai girma wanda muka saba gari da wannan musulunci da farka ga shin jafa mahmud adam rahimahullah ta'ala saboda wanda yau za mu tashi da shi suratul al'am aya ta 63 kul man yajibum min zulmati badal rabbu ko ko ko na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها da ya musu ya muhammadu wane ne yake tsirar da ku wa yake kutar da ku shi ne yake na ciko ila ya ku yin ciko kara abin tafi kulman yin ciko ya karta sauran malamai kuma sun karta kulman yin na ciko bin zulmatin bayan ha zulma jami ne na zulma wato duhu wa yake kutar da ku daga duhu wato da ke bayan ƙasa da kuma duhun da yake sarki duhun anan ana nufin shari'a ne ma wa abali wahalhalu da kunci na rayuwa wanda yake bayan ƙasa da wanda yake cikin ruwa idan kun yi tafiya wa yake isa wa ya isa ya fitar da kuma hauka ruwa wanda ba shi da iyaka wa yake iya sauke mu bayan kuma wannan ruwa ba Allah idan kun bata a cikin ruwa kuka hau kogi kuna tafiya jirgin ku ya bata waye zai dawo da ku hanya in ba Allah ba idan kuka hau hanya bayan kasa ba cikin ruwa ba kuna tafiya abin tsoro ya same ku da halaka waye zai kutar da ku in ba Allah ba tad'unahu tadarruan wa khufya kuna kiransa kuna masu kankan da kai wa khufyatan sannan kuma kuna masu ainihin wato koyewa alaniyata sirran a bayyane da kuma a wata kira'a ta abubakar daga asim wa khifiyatan a maimakon wa kufiyatan na sirrin sha'i haka yi ba sun da abubuwa wa khifiyatan luma ko a ce kufiya ko a ce khifiya luma da da a da idan jana kuna cewa lallai idan Allah ya kutar min hadi daga wannan dubbai wanda mai hali zulumat lalakunan da mai shakiri Allah ya samu kasance masu yi wa Allah godiya ba a yi mafi nema ba da yau da haka ya shi na shigo masu sani ni'ima ubangiji masu tsayuwa a kan ainihin wato ni'imar Allah wannan aya tana nuna mana cewa babu wanda yake kubuta da mutane lokacin da suke kan ruwa ba Allah babu kuma wanda yake kubuta da su ne suna kasa ma ba Allah kuma shi din da shi ake komawa a kira shi in an shiga tsanani sai a kira shi an samu yarwar kuma da jin daɗi sai a kama wata wai na masa kuma turu fil bahar dalla tad'una illa iyyah wa lam ta'tabu ila al-bal a'ratu wa kana al-insan kafura haka tabi'a dan adam take idan ciwo ya same ku ko wani abu na baci ya same ku sai sai sai sai ku manta da kowa sai ku kira Allah yanzu da abin sun duk ya kawo ta suna shiga garwar jirgi sai su kawo kiran Allah a lokacin ba a kiran lata ba a kiran kuza ba a kiran manata ba a kiran kowane kunci sai a kira Allah wani jiran Allah ya yayin da aka sauka kasa kuma in ya kubutar da mutum ko da kai wata da nisan kawo ba wallazi yusayyidukum fil barri wal bahr Allah shine mai tafiyar da ku a kogi Allah shine mai tafiyar da ku a bayan kasa yanzu duk jiragen ruwa cikin dan na gudu a kan Allah yake tafiyar da su ni da dama ba su sani ne ba akwai wurin da ba ko jirgi bai sai ba ko jirgi ba baya iya ga ba ko da tsaya baya yiwuwa duk binciken bature ya kasa samun jirgin da zai tarwa ta gudu wani tsibiri ne yana da a cikin ruwa ko jirgin sama wallahi bai sai ba wani in yi kuma bai rasa shi ba bai da ruwa to ku duba yawan ruwa ma da duniya ruwa yake fitar da mutane akwai jirgin da shekara guda ake ana mai ruwa daya akwai wanda sai an yi wata shida ana mai ruwa daya idan ya sauke kuma wata shida ba abin da yake ɗaukar kaya da yawa yana da ruwa amma ka kuma kuma wani ko baya da yawa kuma zai ruwa Allahu a'lam bi umri Allah ya san ya zama sa rashin tafiya kurba abin da za ka ishe ni ba abin da yake yin ruwa ruwa ya gudu sai ni da shi kurba duk wanda yake tafiya a cikin ruwa zai ba ku labari dogon tafiya za ka gane kudurin ubangiji ba da ƙarfin mulkin Allah to shi yake tafiya da kuma shi yake tsira da da musulmi da kafara ta kuma kun zo bayan kasa dubu jirgin sama da yake tura gudu a sama wa yake rike shi babu wata kungiya da rike shi Allah ya rike shi dubu dan adam da yake tura gudu da mota wa yake tafiya da ita Allah shi ne wanda zai sayi rufin bari wal bahr ta ila kuntum bil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin جاء تاريخ عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر أتيك جواتي في وجه الشديد لئن أنجانا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وما sai sun shiga wahala sai su tuna Allah sun shiga ruwa su tuna Allah su ta roƙon Allah su ta roƙon sa ai in ni Allah ku mutan da ruwa ku cikin masu gode wa amma bayan sun tsira ko sai da su kowa su barka sabon Allah kina da ubangiji a lokacin kunci ku tuna da shi a lokacin da kuke cikin wadata wa idan masa kuma kuru fil bahri wallan tad'una illa iyyahu ku daina mantawa da wannan Allah farka da Allah a kan cikin wadata amma kun shi cikin kunci sai ku duba duka a yankin jira Allah walillahu yunajjikum minha da ya musu ya manzo Allah Allah ne zai kubutar da ku daga wannan duhu wa min kulli kam sannan kuma dukkan wani bakin ciki da dukkan wani damuwa da yake samun bawa Allah ne yake kubutar da shi so ka roki Allah ya yi maka duk damuwa babu dan adam da sai ya yi wata matsala da ke cikin wallahi ba Allah ba shi kare shi sai ya yi ba shi ya dora ba ku shi zai ya yi ba ba wani shi Allahu yunajjikum minha min kulli kaw amma thumma antum tushrikun sai ga shi kuma kuna yin shirka da ubangiji ku hada shi da wani wajen ku kira shi kuna kunci sun samu yawa ku kira kuma wannan hauka ta yawa
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يكفرون
قل هو القادر يا رسول الله shine mai cikakken iko ala an ya ba su alaikum azaban min fawqi zai iya turo muku azaba ta sama ko bai isa ba ya isa Allah shi yake da iko ya turo muku azaba min fawqi ko ta kasa aw min tati arjulikum ko ta karkashin kawo kisan kasa أو يلبسكم شيعا الله يجعل ما يقبله يواضعكم يغلبكم فرقا ولما تكون يري كون يري كم فرقا يتبعك ويزيك بعضكم بأس بعض ساشي يرجع لك سنة kashe wannan wanda ya kashe wannan ya Allah ya
أشهد أن لا إله إلا الله
lakum wakil yubridukum bima kafartum أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
انظر كيف نصرف الآيات Allah ya ce ruwa yadda muke sarrafa musu ayoyi dalla dalla muna yi musu bayani filla filla la'allahum yafqahun dan su fahimta su gane amma kuma kash ba sa gane ba dan da tauri kai da shi gane ba sai ce kuma وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون
ya zo a cikin hadisi riwayar Imam Bukhari daga Jabir bin Abdullah yayin da Allah ya saukar da wannan aya qul huwal qadir wa la ilaha illa huwa al-qadir min fawqi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce a'udhu bi wajhi ya Allah ka neman zan ka kage saboda ya san Allah shi ne sauki Allah sai bai tsoro da Allah ce zan iya sauran adawa ta sama aurin ta ce a cikin maza Allah ya sake cewa a hudu ya wuce da Allah kuma mu tsaro da kariya a wajen bisa kun shi a wajen zai da ba wa kun ba ta ba ko kuma Allah ya rarraba tsakanin ku ya kashe juna kuna ta fada da junan ku maza Allah ya ce haka a wani abu haka aisa ya ce to watan da dama dama a ya fi sauki a kana saukan mana azaba ta sama a halakar da mu gaba daya ko kuma a saukan mana da azaba ta kasa da mu duk a halakar da mu to ai wanda a ce ma sabani aka samu a juna aka yi fara da juna ya dafi da mutane ko ga shi to yanzu ba ga mutane su ke da shi kansu da kansu an wanka yana da kai kashe ka don wanka yana neman kai halaka ko yana neman ya yi hanyar da za a halaka kai a kan halaka kai ya yi to shi ne ya halaka kai ya yi mutane suna ta faɗa da junansu ka je ka kashe wani baka san me ya maka ba kawai cewa kai ka lalle shi ko kuma kai abu a kashe ka kana gidan ka baka yi komai ba mutane nawa a kashe su suna tafiya kawai to ba gashi bai zuba rawa ko zai shiga gidan ka sai ka shiga ya dauki kudin mana kawai shi ya dauke motocin mana shi ya je bai duke mu kawai shi amma wai bai isa ba bayan ya yi wannan ma sai sami da ya harbe ka gashi nan وأتني أن يكون لك شمدا لك شمدا وقد أبقي سما بيتك الذي أنت ويولي سما بيتك الذي نقول مسؤولا تبقى شيء سمانا ماتا جانا لشنا شيء ويزيد بعضكم بعض سماعه خاشوا بين الدنيا سيما يا أتابع الله wannan shi ne wa'azin ubangiji kuma gashi ne ya faru ya ji gargaɗi ya ji faɗakarwa sai kokari ya kora kansa hanya ta kwarai ka kokari ka zauna lafiya a duniya shi kuma ka hankali ka ka yi ibada kuma da shari'a ta shi kai shi kuma ka zauna lafiya kuma ka daɗi fitina ba ta da kyau alfitina tuna yi wa tuna an Allah wa na ya fitina wata take Allah ya la'anci wanda yake ta da ita amma da mutane yau alfahari ma suke da fitilan cewa su yan fitina ne mutum ya fito da makami kara kara yana neman dan uwansa ne kashe shi wani lokaci ya tara mutane ba ko me yau wallahi ko fa da nan kai kace za ka yi kallahi Allah kana kuma wa ubangiji ya sha wallahi wallahi za ka samu mutane za su goyi ba ka ce daidai ne waɗannan al'umma da kake gani su akwai kuma ita hayaniya ba kuyi yawa ce ba to ai ba makaranta ce ba kuyi yawa ilimi shi ne kuyi yawa kuma iya tsara rayuwa da yadda kuma suna zuwa har kana da kwarewa da basira da zaka iya sarrafa lokaci ka ci gaba da gudanar da abin da kake kai ba tare da kada da hankali wani ba wannan shi ne kwarewa akwai hayaniyar da ta hayaniyar da ta hankali ko wanda ya sa suka sabula shi ma zai iya na kowa kuma ne a bakin titi ba za ka samu da cewa a bakin titi a a ba ka da matsala yanzu yana so gani a yanzu yanzu zan mutum zai shiga tsakiyar titi zai ta da ayi ayi sai ga wasu na goyon bayan shi sai ma akwai wasu su dama haka suke da kawai rikici suke nema to su amma me ne bai wa Allah ba sani ya kama kuma kokarin ka ja hankalin mutane ka dora su a kan kwarai duk shugaba duk wanda yake jagoranci yana kwarewa da shugabancinsa idan ya zama to yana da hanyoyin da yake tsare rayukan mabiyansa amma ba kwarewa bane ka lokacin da kuma biyar ka shiga da su inda za a iya zuwa halakar da su wanda ba burge ba bace mutum idan aka yi wani zuwa ya yi kamar a sani ba ba kwarewa bace ba a yanzu ya kamata muna tare da kuma da yi kuma kai kuma za a yi halakar da su wani kuma da daga wani bai da daga wani ya iya ba wani bai iya ba so ba burge ba bace ba shi ne burge ba ya kamata mutane su fahimci rayuwa su fahimci siyasar rayuwa kuma su fahimci musulmi na ya kamata ya fuskanta ya sa gaba da kuma ka gani Allah ne ke fada wa yuzi da ba a barku ba sa ba Allah zai sanya mu a tsakanin ku da kanku da kanku zai ki fada da cewa kashe junan ku kuma Allah ne kuma wani ya je ya sami ne bayan daya Allah ke حديث يا تبتا رواية الإمام مسلم لدى عثمان بن حكيم كتاب الفتن قالوا هلاك هذه الأمة بعضها ببعض haka muslim ya yi bayan wannan hadisi bayan ya magana wannan al'umma za a zo lokacin da da kanta da kanta za ta yi ta kashe kanta da kanta alamar tashi a biya daga sa'ad bin abi waqqas daga babansa annabi yake cewa mun fuskanto tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana muna tafiya hatta mararna a masjidi bani muawiya sai da muka zo wucewa ta wajen masallacin bani muawiya wani masallaci ne da Allah shi ne sallar ka biyu tafiya kawai ake sai annabi shiga ya tara ya ce mu ma sai mun shiga muka yi sallah da abin tare da shi ya ce fa da ja rabbu tawilan a wannan salloli da da manzon Allah ya yi sai ya gana da ubangiji sa guda ja ci ne tsawo ma da suka yi nafila sa suka fita adam da yana da yana ta mafita manzon Allah yake cewa sa'atu rabbi talatan na tambayi ubangiji na abubuwa guda uku na tambayi ubangiji na abubuwa guda uku na farko ya ce sa'altuhu Allah yi hulika ummati bi zalafi ya ubangiji ya Allah kada ka halakar da al'umma ta al'umma na Muhammadu ta hanyar nisarwa ya ce yana neman wani albarma a wajen Allah na sa kai al'umma ta ta halakar da su aka nisar da su maza Allah ce ba a tsari ha Allah ce iya mun ba da alkawarin Allah al'ummar annabi ba za a halakar da ita gaba ɗaya ta hanyar nisarwa ba wannan annabi ya roƙa kuma Allah ya karɓa ولم يجوز عشر ألا يولد أمتي في سنة ناوي ألا كذا ألا حلقة الأمة تكبري أي يوم تبقى الأمة توجدون وإكاتا وإذا إباء تجي mutane a ce kowa yi ba a kashe mutane ya ce ya Allah kada ka halakar da al'umma ta ta wannan hanya tambaya ta uku da Allah ya riga Allah ce sa'altu Allah ya ja'ala ba'sahum bainahum ya Allah ya Allah kada ka sanya kishi a su yi rikici kar su yi sabani kar su yi bada kar su kashe junansu ba za ta ce ba na aniha sai Allah ya ce a amani an dauri ba mu bayan ba ce ba bayan hadisin imam muslim su kai da musulmi da aka koya maka wannan hadisi ya tabbatar da kai kasar ya kamata ka goyi bayan fitina da za ta faru tsakanin ka da da da wasu mutane alhamdulillah muna fari da wannan muna gode wa Allah ba kuma tsoro ba ne mun sha muna muna maimaita kullum Allah ne ya rabe mu manhajin mu ne tsarin mu ne tsarin da awar mu ce tafiyar ahlus sunna ba tafiya ce ta faɗa ba ko ba tafiya ce ta ɗaukar makami ba idan yawa ne muna da yawa alhamdulillah ba wani wanda ya ce wai zai mana gada wai mu ba mu da saboda mu ba mu da biki a cikin addinin mu ba mu da biki ba ma wani abu da zamu ce muna tare jama'ar mu gaba daya ko farfada ko jama'ar mu gaba daya a filin sabuwa ba mu da filin da zai dauke mu wallahi a garin nan ba mu da wasu wallahi ba mu da filin wallahi ana musulmi bin da kuma mu da awar mu ce ba ma yi wannan kowa da ya sai can bangaren sida su wani bangaren sida su wani can sida su kubanci wannan ke na biyu alhamdulillah ba a taɓa samu ba a tarihin najeriya da rikice rikicen da ake na addini a ce wai wani ahlu suna wai ya je ya yi ba baki ko ya handama ko ya tada rikici ya sadu wani ko ya haɗu wani ko ya kashe wani wallahi ba ku taɓa yi ba a caja ma aka rubu in an kawo bara sai a ce wai ko bayan Allah ba ku kullum kullum sai dai a kawo an sare ku a kawo an doke ku a kawo an ɓace ku masallaci a kawo an kaza wallahi ba za a wani jibiru yake ba wallahi yace wani dama na kawo masa ana ce mai aiki ce da kan azu suna da kaza yace ba sai ya fadi lokaci ba ya san wannan mutane in ji mutum da suka ce azu suna ne ko yake yace to wallahi tallahi duk inda aka zo aka kawo rikici to su aka ce da kuma ko da ko da aka kawo kawo su ne to an cuce su ne aka kawo su ka yace bai taba gani ba kes din da aka zo aka ce su suka je suke rashin kirki ko suka yi rashin kirki ko sun kashe wani ko sun kore motar wani ko sun kore masallaci wani za su saboda me mu a gidan mu abin da ta ba mu dama shi ne mu karanta da mutane ilimi karatu a yau mutane bayanin qur'ani dalla dalla su fahimce su ji imani su gyara alaƙa su da ubangiji ba su bauta wa Allah ba sannan a bayan da mutane kansu a rayuwa su san kansu su san su waye sannan su san me duniya sannan da awon wajen ta kira zuwa ga Allah ya ci ya ci amma kuma shari'a ta ba mu dama in an taɓa mu kare ta mun sha faɗa muna maimaitawa ya kamata jama'an tsaro su sani masu daura su ɗauka inda a ce an suna suna tada hayaniya da rikici a lokacin da aka kashe mara malam dama aka zo har gida har masallaci aka harbe shi aka kashe shi wallahi da muna tada rikici da mun halakar da mutane da yawa saboda ku jama'an tsaro ai kun sani akwai mutane da yawa da zargin shi amma dan me dan muna aiki da ilimi da wayewa muna da intellectuals a cikin mu. Yawwa, muna da lauyoyi muna da yan sanda muna da sojoji muna da yan siyasa muna da jama'an tsaro muna da eh, wannan duk dattawa da malamai su ba ma yin abu da ka duk abin da za mu sai mu shi yasa za ka ga ko anguwa ne aka je aka yi barna to yaran mu sai sun buga wa malaman su waya ce malam ga abin da ake yaya sai malamai sun koyi hakuri su ba ma yin da ka ita sa ba za ka ga wani malamin ala suna wani ya jagoranci wata dogara da iko a gari yana wani saboda mu muna tafiya da tsari muna tafiya da tsari ba da ba babban burin shi ne samar da zaman lafiya a cikin al'umma ba mu kawo tashin hankali ba amma muna faɗa muna kai cewa wallahi da zai tuba ba tsorata ba tuba ba tsorata ba amma addinin mu da'awar mu mu aqidan mu ta ce mana kar mu zubar da shi ga isa guda ɗaya zan ba ku ba ita nake so ne magana kai ba sai na umar ibn affan lokacin da aka bi gida za a kashe shi jam'i ya kasa fita suka hana shi wuta sai dai dai ko kwanaki a nemi abin zari yake fita yake wuta ne neman shi suka aiko suka kewaye gidansa gaba ɗaya da makamai suka ce sai sun kashe shi sahabbai su ali da abi talib da sauran sahabbai suka ce da babu dama za mu zo mu buge mata dauta mu kashe su sai da wasu mai ce yace in dan ni kadai ban amince wa wani mutum musulmi guda daya ya dauki makami ya je kashe wani dan jini na mutum wani kadai ba yace ba ni kadai bane ba yace su zo su kashe gaba shi kenan wasu kashe da addini zai ci gaba da gudana to wanda ya kashe Usman din ba yanka shi aka yi gida aka zo aka yanka shi kuma addini ya ci gaba da gudana ga ni da kai ma mun samu yanzu da ya yi da jikoki haka kuma aka yi sa Ali ibn Abi Talib suna da sauran sahabbai suna da a cikin Madina aka zo aka haura gidan Sayyidina Usman ba wai ko nan da suka zo sun fitar musu bane wallahi saboda ahlus sunna manhaji na ahlus sunna a ce a zauna lafiya suka haura gidan da suka yanka Sayyidina Usman ya kara mu amma abin ciwo abu bakin cikin shi ne gaba ɗaya ba a ne a cikin su duk wanda suke wani musulmi ne suka zo suka yi to shi yasa ya ce baya so saboda dalilin sa a zubar da jinin musulmi ya ce iyakaci rai ne za a kashe tunda sun zo gaske in ko kuka zo kuka haɗu da su to ba mamaki a kashe naku a kashe nasu kuma ni da a zo a kashe ni wata kila ko kuma da tsira to me ya amfani dan ni na tsira a kashe mutane ashirin talatin arba'in me ya amfani a kashe ba ba ga ilimin kenan ba da wanda bai fahimta ba sai da farko tsoro a cikin ko menene ake wallahi ba ka da abin da za ka tsoron ka wallahi wallahi tallahi ba ka da abin da za ka tsoron kowai amma mu Allah muke da su kuma mu kuma mun sha faɗa faɗa mai ta da'awar mu mu yaɗa ta cikin zaman lafiya shine ribar mu in ana zaman lafiya mun mun fi yin ciniki ko ba ka bane ba so amma wanda ba mu ba in ana hayaniya shi ya fi son a yi hayaniya saboda ɗan ta bari kuma da haka shi ma shi da abin da zai ba in ya zo ma ba wanda yake zuwa wurin saboda kowa ya saka shan zai zo mutane ya tura mutane a can ya ce ya ce wa da kuma ya tura su kiran wani amma da mai kiran zuwa Allah ce mu ce yana tura a can su ba ba kuma kuma kuma kuma ita ce kuma ita burgewa ce a shan burgewa ne ya Allah kuma kai kuma a shan tumi babu muna da kira da mutane ku zama masu tsari masu tunani kuma kan wani ya je da wani mataki ba tare da ya tuntubi shugaba ba a yadda ba kuma za a ci gaba da dawa a ci gaba da karantarwa kuma duk inda abu suna ke zai karanta da kura zai karanta da hadisi shi kenan lillahi ya kuma duk lokacin da aka ba aka hura mutum aka masa barna shari'a ta ba shi dama ya kare kansa har a gwamnati cewa mutum da ya kare kansa tsare ta shi amma muna kuma wannan dan jami'an tsaro su sani kuma ba bane ba su da ake kai musu kara ya kamata su san waye ne zaune ma zaman lafiya kuma waye ne tare da saboda abin da zai ce dawo dan aka ce muku na cikin bangu to dawo suka suka zuru a daki kai ta dukan su kai ta dukan su to budawa ke sai ne mai da zai wuta sun ka kai ke nema sai baza ya baza da sai sabai da zai wuta har yanzu hakki yana hannun kusawa da zaman lafiya a cikin al'umma malamai kuma su zama kuma ga da annabawa kada malami ya bari ya zama dan hayaniya in malami ya zama dan hayaniya ya kashi kansa ya kashi da wasu kuma wannan mutunci shi ya rufe in ya